ka mai da jiki babu kuma wata sujjada da za ka yi a wannan lokaci lokacin da kafin ka miƙe ta sai ka tana ka dawo ka yi ka shi kenan babu babu sujjada a lokaci wani ka ta ta ba da amsa amma idan ka tana bayan ka riga ka miƙe ala tarje a lokacin kada ka dawo kada ka yi wurin dawowa kada wani lokaci za ka ga limani ya miƙe sai mamu sa'an karar da shi su tasbihi cewa raka'a ta uku ya shiga bai zo na tafi ba haka ne to limani a lokacin kada ka yi wurin dawowa me za ka yi ci gaba da karatu abinda mamu suke maka da tasbihi ya tunatar da kai cewa ka bar ne ka bar wani abu da yake na wajibi a cikin sallah shi ne zaman tafiya ina ba ta mai sai ka ci gaba da sallah Allah da Allah ne sun an karar da kai sun nuna wata tare su da cewa amma yanzu ka yi hukun ya da ta tashi sai ka turo a kuma ya kamata da kyau sai ka koma sai ka zauna sai ka shi ne wani da jini bi shan Allah bayan ce su bawa shara da ni da lafi ba da yaji abubuwan ta shara bayan ce duk ɗaya lokacin da ka tsaya kan ka fara karatun fatiha ne ko kuma tsayawar da ke wuya kafin ka fara karatun fatiha sai ka turo duk ba za ka dawo in dai ka riga ka miƙe to ka shiga cikin wani rukunin da suke rukunin sallah ka shiga cikin wani aiki da suke ayyukan sallah ka ba wanda kake cikin sa amma in ka ka zama barin sani sai ka so to sai ka dawo zuwa gare shi qala shi fa istagfir fi salatika fi hadhihi hal abinda za ka sai ka ci gaba da sallar ka a wannan hali ko ka fara karatun fatiha ko ba ka fara ba wasjud sajdatain qabla salam idan ka gama sallah abin da za ka yi gyara maka wannan tawayar da ka samu wannan gibin da ya faru a cikin sallah na ba da zaman jirya shi ne sai ka yi sujjada kafin sallama sabbin biyu da biyu ce a sujudu alƙadariya ko sujjada da ake kafin mai sallama idan ka gama tahiyyar ka tsaf kai salatin annabinka sallallahu alaihi wasallam kada ka zama da abubuwa guda hudu duk da wasu abubuwan da ka me ya kamata ka masu laba ba ko sai a jika ce Allahu akbar sai ka tafi da mamu kuwa sai yi da wanda ya samu cikakke sallah da wanda bai samu cikakke sallah ba duk za su yi ka a yi wannan a sujjada ka bari wato da yawa daga cikin masallata wasu wani abin yana yana kawo ne musu kai wani za ka ga lokacin da za a samu wannan matsalar cikin sallah shi babu shi babu shi musallar ba shi masabuki ya shigo sallah a raka a tsarin hoto kuma matsala ta ne a raka ta ne kaga babu shi aka samu ne to da matsala to amma dai tun da limani ka amfara a bayan sa ne ya goya ka to dole matsala ta tasha ne matsala ta tasha ne kawai na sidda dole sai kai haka inda ma a ce sidda ba a ce bayan ka tashi ka ci koran kokin da ake nuna guda biyu guda biyu to dole ka yi wani kai da kai ne ka kawo a nasarar duk wani da limani ko da a sami su da kai ina ba ta fita yau idan ba ni kuma kuma ya kan wani tambayar cewa shi ne yau sai da su su tashi da su shi ne aka yi wani shi aka samu nan tun da kana ba sami da shi ba ka wani abu da shi wannan shi kuma maka al'amuran jama'a kenan hatta a cikin sallah al'amarin da jama'a abu ko ba za ka bari sai ka zo sa hannu a yi da kai kenan sai ka samu masana gaba da yana ba ta fahimta hatta a cikin musulunci a bai wannan in dai kana da cikin mutane a wajen gaba daya to matsala ko ba ta ka bace ta zama kuta wannan darasin mai kyau da ya kamata mu samu mu samu irin wannan a cikin mutane ne a cikin unguwa ne muke zaune kada dan wani ya yi wani abu da ce ba ɗana bane ko ba ne kada wani ya abu da yake ya kamata a ce maka masa a ce a'a ba za ka ci maka masu ba'a matsalar mutane da mutum mutane gaba ɗaya wanda shi ne nuna wannan ka shiga cikin sallah matsalar ba a same ta da kai ba amma na kula da mutum sa ka mata ga shi shafan ta sai ka kawo wannan matsalar da kai sai ka yi da Allah ya sa mu dace ya ba bidiyo mai zurfi a cikin wani idan mutum ya tsaya ya yi mai da hankali sosai da sosai ما يجي الدليل على هذا هذا حديث عبد الله بن بحينا رضي الله عنه dalilin da yasa Allah ya faɗa da shi ne hadisin Abdullahi bin Muhaila Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama salla bi hukuma annabi kira da mutum sa da mata a gare shi yayi sallar azhar da safai fa qama ka tuwakka atayni ta tabbata a gare shi ya tashi a rakowi guda biyu farko maimakon annabi ya zauna tsira da mace ta tabbata a gare shi ya tafiya sai ya mutu lam yaji sai zauna da fa'a annasu ma'a mutane ma kowa sai tashi tare da shi حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه فسيد النبي كمل صلى الزكاة أمس الصلاة فتأليش متى عليه سنة ترى النبي سلم وعليه سبعي وعليه ركع وقبات ستل أدبت أنا ترى النبي السلام عليكم كبار فوق سألة النبي كبار صلى الله عليه وسلم وهو جالس ينا دومي عيني أدمت يدكشي فسجد السجدتين sai aka ga ya yi sujjada guda biyu qabla an yusallima kafin ya sallama thumma sallama sannan kuma sai ya sallama da ba mu ta da ba ka wani shine sura cikakkiya ta sujjada gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar wajibi shine zaman da ya farko bai yi shi ba ya riga ya kai me zai nuna maka annabi ya cika wannan zaman saboda lokacin da ya sallama ba ka ji an rawaito cewa an masa dalili ko an kare da shi ba ba ka ji kuma cewa bayan gama sallar annabi ya yi magana ba da ta ka ce wani ne ya masa a'a kafin ya sallama mutane suna jira annabi ya sallama wani mai yiwuwa yana da wuri idan annabi ya sallama ya gaya masa cewa zuwa annabi sallallahu alaihi amma annabi ya ga ya ji ne abin da ya bai saboda haka ana gama tafiya ya yi duk abubuwan da zai yi wasu annabi ya ce Allahu akbar sai ya sallama aka ɗauko ya yi sujada sannan sai sallama sallallahu alaihi wasallam ya sai kuma annabi ya ta abin da ya bari da sun sallah ne amma bai dawo kuma yayi ba ya yi zaman tahiyya don wannan ba ta mai musulmi ba bai dawo ya zaman tahiyya ba saboda wani shi ne abin da ya kare in dai ka riga ka ne ta ne to ba za ka dawo ba wannan hadisin kuma Imam Bukhari ya da shi a cikin kitabul Azan babu man lam yajid tashahhud al-awwal wajiban وما لم يرى التشهد الاول واجبا ما رسلنا ابتدى شيئا في كتاب المساجد باب السهو في الصلاه قال اهل العلم ما بوتا ان سكتي وهكذا كل واجب يتركه الانسان سهوا وهذا هو واجب تمثل نفسي mutum zai bari a cikin sallah amma da mutuwa ba da gaba irin wannan hanyar za ta yi ta gyara shi fa innahu la yurja'u ilayhi shi wajibin ba za a dawo zuwa gare shi ba ko kuma karanta la yurja'u ilayhi shi masallaci da zai dawo zuwa ga wajibin dole ka karanta yi idan fara fa halahu idan ka riga ka ba gurbin aiki me gurbin aiki shine zaman da ya gaba ka riga ka ba zaman har ka shiga daya aiki da ke gabansa to za ka dawo ba to duk wani wajibi da sani a cikin sallah shi ma haka al'amarin sai ka dawo idan ka riga ka bar gurbin sa ka shiga ɗaya to za ka dawo kafin ka bar shi sai ka tuna to na sai ka dawo ka yi shi amma ka riga ka bar shi ka shiga wani ba za ka dawo ba za ka gyara sallar ka ne da sujjada qabla salami bayan ka yi na yin kace shi ke na sallar ta koyi insha Allah ta'ala bayan sai wai sujjudu sawu qabla salami mutum zai sujjada dan farkon kafin sallama bikaru bayan ba mu sai a aikace yace nasiya ayyuka bi rukuni masallaci ne ya manta ya faɗa a cikin hukumin sai ce subhana rabbiyal azim ya kuma ne hukuncin faɗin subhana rabbiyal azim a cikin rukuni wajibi ne ya kuma wajibi ne ita hukumin bai ce ce hukuncin da cikin sallah rukuni ce ko to tasbihin da ake faɗa cikin wajibi abin da shi rukuni ita kuma ko kuma shi kuma abkatun da ake asirin kuma shi kuma wajibi sai wani kamar da sai mutum ya yi shi to sai mutum ya yi sai manta mai ce suna hada mu biyar mutum ba wani ma fara sani wani ma fara sani allahu liman hamidahu sai da mutum ya yi ya ce sami allahu liman hamidahu ka ka da ka tashi ba ka allahu da sai ya kula subhana rabbiyal azim sai ka tuna ba ka ce subhana rabbiyal azim ba malai ce ba kuna na ya kawo ya kula subhana rabbiyal azim to a lokacin da za ka ce in za ka dawo da wata hukumi dan ka maimaita subhana rabbiyal azim da ka bari ba za ka ka yi hukumu kawai sai ka dawo ka ce subhana rabbiyal azim ba da man ba ba da nan ba sai da ka dawo ka ce sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd sai ka tuma ai da yi jizgi a cikin ruku ba yanzu ya za ka gina to yanzu za ka shi wani sauran guda wani ruku ba su rana fiye da ba iska ne ci gaba da sallah zarce da ci gaba da sallah bayan shi ya na kuwa a hannu saboda ya riga ya bar gurbin da ake wani sahara wa fiye da mu walakin ya su dubi sahun kwamfula aikin salli sai dai zai yi sujjada don wannan farkon wanda ya zama wajibi kafin ya sallama shi zai sujjada kafin sallama irin sujjada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi lokacin da ya ga zaman tafiya idan bare ce kun haka ne alqaidatul ala ka'ida ce yanzu da ya kamata mu sani idan ka ta wajiban nasiya idan masallaci ya zama wajibi da mantuwa hatta fa'a ma'anahu har ya bar gurbin da yake shi ne wurin da aka bar wannan wajibi ya shiga ya aiki da jiran shi fa inna hu la yarji'u ilayhi ba zai dawo zuwa ga wannan aikin da ya bari ce zai yi ta shi ba walakin yasjudu bi sahwi sajadatayn qabla salam sai dai abin da zai yi zai sujjada guda biyu kafin sallama domin gyara wannan sallar kasa wa dalilu hadith Abdullah bin Muhayna radiyallahu anhu dalilin wannan shine hadisi da muka gabata ne na sahabi Abdullah bin Muhayna Allah ya ƙara masa yarda wanda annabi ya tashi a raka a biyu da rukun ya zauna tsira da masu tsira da bata a gare ba ya ce ba ya misali na ku rajul shakka fi dhuhri huwa hal huwa al-ayat al-thalitha aw fi ar-rabi'a naqulu mutum da ya shakka a cikin sallar azhar shin a cikin raka'a uku yake ko a cikin raka'a huɗu نقول له ما يتسير سيرشي ابني على ما يتغذر عندك ما لا أبدا لك شيء ذاك يجيني أنا أبدا يقرر جاري أو ذلك me ya fadin jari a wajen karaka a wuce gudu wannan mun yi da sako da bada ya fara shi cikin farkon babu da ya yi game da kawai amma na jika da bin nan shi sai shi da yanzu da sawa'un aqala aqala aw qala ba wanda ce idan raka uku ce suka yi a kan raka uku idan raka uku ne suka yi a kan raka uku wanne ne wurin jayi kana cikin sallah ka yi raka biyu sai ka tashi ka uku sai shakka ta shige ka raka biyu ce ko yanzu abin da zaka shi ne zato mai rinjayi shi ne raka uku domin sallar raka uku zato mai rinjayi shi ne raka biyu domin sallar raka biyu ka ci gaba فأقبل عليه ست سلة أكمل واسجد سجدتين بعد السلام سيك سجد بعد السلام إذا كان مسلما وكان كمتا من غير مبادر كل شكاه يوما شيء زكو شيء يومي يوما إذا كمتا زكو شيء يومي zato shi ne wani bangare farin jari bangare ne ko shi ne daidai da farin jari ko shi ne abdullu raji ita kuma shakka shakka wanda ya rubuce ba wani ya ko ne ne ne shakka shi ne biki ina ba ta mai to shi ne daga fara da cikin kamar mutum da zaka karatun da masu kuɗi sosai da sosai kisa da kama wancan karatun da mara tsohon da zaka lokaci da zaka iya tunawa bayan ce za ka yi sallama za ka yi sujjada ka bayan sallama idan za ku yi da karatun idan mutum zato ne wacce da sujjada zai idan kuna da yin yawa idan mutum zato ne wacce da sujjada zai ma'ana kai ka kai mutum da tarin jama da wani bangare sai kai gini a kan wannan bangaren da ka tarin jama wacce da sujjada zai da kyau idan kuma shakka kai ka ka kasa rinjayarwa sai ka yi gini a kan mai masu ya tsaro abin da ya kake da gini a kansa wani abin da kake da gini a kansa shi ne mafi karanci haka ne to idan ka tashi ka kuma cin su da zaɓe kamar shi ke da jami'i za ku zama wani shi ne abin da ya kamata a kamata wani abin da ba da jami'i kamar da ya kawo bayan ce قال توزعت دي أن هذه هي الرابعة مثلا سيدي دوني أو دينا ركعة وكنت سيدي فرد جاري لا فرد جاري فرد ركعة نقول لو سنتين شيء هي الرابعة وأن ركعة وكنت سيدي ركعة أكمل ركعة سيدي ركعة sannan kai sallama wa sujudi sawi ba da salam kaji ba sannan ka gama sallah sai kai sujjada ta farko bayan sallah فإن قال ابن كمتي وإن ترجمها في أن هذه هي هي الثالثة أبن يكون ذلك أبريد ركعة أم سوان نقوم سيوم سيوم جعلها الثالثة وسنيات وفقهم من جنو واجب الضابطة سنة الجرم وسلم إلى كما فيها يسلم لك واسجد للسهو بعد السلام إن كتب سلم سيك السجدة وعن سلام دليل ذلك حديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال يسلمين وقت مشي حديث عبد الله بن مسعود الا دعا سرقا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما شك في صلاته فقال استعبدت عليه شيء فقال من ومن شك في صلاته النبي صلى الله عليه وسلم أصلى ثلاثة أربعة يكي شك كل يكي شك يعني سلا يركع حكم وركع وسيء النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحقق الصواب لكن ده لا أمني كده ولا يسمى بعدش كده أنا أتكلم على أن يتوى يسمى ده قرب ثم يسمى المتحدي شيء من كردان مرجح yana iya rinjaye da ɓangaren da ke zamani na ka ce ka kirdana to ana da tabbacin akwai abin da za ka iya rinjaye wa ke in ko ba za ka iya wani ce kirdana don kirdana sai dai a ce ka yi duniya abin da ya fi da bukaranci bayan shi wani tun a rai sai cika sallar sa kai sun mari lai sallin sun mai tun su da dai sannan sai sallama ya kuma yi sujada guda biyu wacce ta ce ya yawa su sallar sun sha kuma ta wani hadisi ma ya ce ta madara ta halittu ta halittu hadisi ya riga ya gabata tun a baya khamisan abu na biyar rajul shakka wa huwa yusalli kuma mutum ne ya shakka yana cikin sallar azhar هذه الثلاثة أو الباقية شدة أمسك وتهون قلنا له شما سنتين هل يتوضأ عندنا شيء شو من منزل يا من جاي تقدم شيء يقول جاي وتهون قال سيتي لا زوجي سبا ومنزل يقول جاي أو شدة كمان يزوجي لا يتوضأ عندي شيء با ولا أبي يا من جاي تسجل كله سواء عندي da uku da hudu duk yanayin shakka da yi uku daya uku ba daya duk babu wani wani ne kan zai ta tare shi na uku sai mu ce shi shi a irin wannan yanayin sai mu ce shi ibn arab yaqini dan uwa za ka yi gini ne akan yaqini me yaqini shi ne mafi karanci shi ne mafi karanci ku kalli misali raka'a ta uku ce ta uku ko ta hudu yanzu wanne ne yake ya ci uku ko uku ne kana da tabbacin kayi yanzu wanda ke shakka ko ko wato a kansa shi ne ka shi ne ko ko ko shi ne amma da kuma da yake kai da kana ba so haka da ta shi ko sai ka dauka ta ko ci sai ka kawo da wani nan yau ba to abin da za a ga wasu ne ibn ala yaqini wal yaqin huwa al aqal yaqini kuma shi ne mafi karanci فجعلها الضالبة سلسلة السيئات المتوكعة وأتي الضالعة واسجد سجدتين قبل أن تسلم سيك سجد أولادي كعب في سلام إذا ما يسيرك هكذا سجود السهو تارة يكون قبل السلام وتارة يكون بعد السلام إذا سجد أولادي كعب في سلام ko dai ka kasance wani lokacin kafin sallama ko wani lokacin bayan sallama ya kuma da salamu da ya fasa tana kasancewa kafin sallama ne idan aka samu tawaya wannan shi ne tafsiri na imam malik da abin da ya shafi sun bi samu yi kana karanta kutubun fiqh da tafafin fiqh za ka ga mazali ba ma arba da nan kowane sun tafi akan wani wata matariya amma dai tafsiri wanda yake raji ta ɗauke shi za ka hutawa ɓangaren abin da ya shafi cikin samun taɓa ita ce ba ba ne wannan ya fi ne shi ne duk inda ka samu tawaya a cikin sallah kalla ne duk inda ka samu tawaya to kawai kai ne su da kawai da akwai da kawai ka wata duk inda ka samu tawaya rage ma ne a cikin sallah ka kawai wani aiki ne aikin da idan ka kawai shi ba zai bada ma a sallah ba sai dai za ka gyara shi da da to kawai da haka kuma duk inda ka ƙari kai a cikin sallar ka to shi kuma kai ne ba sai ka kai tambaya kaza kaza ne ba a'a in dai gane ne kawai shi kuma sujada ba kaza ne haka yadda ya kwanta shi kuma shi kuma shakka shi ne na ƙarshen sai shakka ita kuma shakka idan ka rinjayar da abin da ya rinjayar da su zuciyarka sujada ba kaza ne idan ta kasa da tsayarwa su jira a wajen ba shi ke nan ba a wannan karatu ne da ke da kuma ba shi idan littafin yanzu da nufin kuma cikin ƙara yin ƙarshe kitabun da wannan wannan su gudu samun ne kuna littafin shi da abin da yawa a cikin littafin hali yana ta bayani a kan yin zaki yawon cikin da sauran duk idan da rukuni da wasu nan littafin kuma da cikin abin da mai hali ya kawo shi a cikin littafin nasu. Ina fata mai. Allah ya samu da shi. bayan ce mai kuma ba da salama guda ba da haka mun kuma ya kasance za ka sujada ne bayan salama idan kai kayan wa fi shakka ibn umar salam idan yumanti haka nan a cikin shakka kuma za ka sujada kafin salama ne idan ba ka yi rinjayarwa ba ya kasance ne yau ne wa ya kuma ba da salam zai kuma kasance bayan salama ne idan raja idan ya rinjayar da bangaren da ke shi ne daidai da sun zuciyarsa هذه الصلاة العظيمة قال تكون تتسلى من جبا كلنا بالحقيقة gabaɗaya mu ne gaba da milita a wannan yanayin a hakika yadda annan kira da musu tsaka da ta gaishe kawai bayan ce da tsarwa a yi wa amila da bi hakuri muna roƙon Allah ku kai sarki ya ku amalance mu da abuwarsa ya Allah ya amalance mu da abuwarsa bayan ce kulluna fi salati ina musu sai dai kuma kowane ɗaya daga cikin dukkan wannan magana ta da tabbata da ya ce kowane ɗaya daga cikin a cikin sallar sa akwai kawai da kuma haka da kuma haka ko ba kowane da yake shakka a cikin sallar sa babu kawai idan babu kawai ta zahiri a cikin sallar ka da Allah wata sallar ka shiga kanka tun da ka shige ta ka fita daga cikin zanen Allah ne da lafiya tunanin alƙur'ani ne da abin da kake karantawa tunanin afkar da tasbihin da kake karantawa da Allah wata sallar ka ne da wannan tun da kashi ne gaba wata da ta tsanin duniya wannan da tsanin duniya da kai ta tsanin da waya ce wasu ma da ce dukkan sakon kowa ka sami shi akwai da waya cikin sanar su kuma haka da shi sama da ce Allah ya mu'amalance mu da abuwarsa wasu ma da ce ma'an ma'ari jami'in khariji shin akwai wani abu na waje na wajen sallah da za ku iya amfani da shi wajen gyara sallah bayan kun yadda ke gyara sallah a cikin sallah in ka lalata in san baka samu matsala a cikin da zaka yara kafin kafta haka ne ko to bayan sallah kuma gaba daya akwai wani abu za ka iya gyara sallar ka da shi amsa shi ne da akwai insha Allah ta rawa da mu shi Allah ku kusan da sallar shi da wannan kana kamar da ka faɗi ne Allah ya rawa da gaba da ni ko so ne ko shi da kana shi da Allah subhanahu wa ta'ala